الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن اكتفى آثارهم إلى يوم الدين الحمد لله يومنا رانا لاربا بقي زوات رمضان na shekarar hijira ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda hakan ya daidai da ishirin da tara ga watan uku miladiya dubu biyu da ishirin da uku alhamdulillahi za mu tashi daga inda muka tsaya a cikin karatu na jerin wato ayoyi wanda suke magana kan jihadi da kuma fa'idar jihadi din dama dai kamar yadda muka sani a hadisin mu'az bin jabal radiyallahu ta'ala anhu wanda ya tarar da abubuwa da yawa na daga al'amura na musulunci dama manzo Allah ya ce mu'az wa zirwatu salamihi al-jihad kololuwar tozo na musulunci shine jihad wato kamar rufin kwanan masallacin da misali shine jihad a bangaren musulunci kaga idan duk ɗakin da ba a rike ba idan ana ruwan sama ai ba ɗaki bane ko ma'ana idan dai ga musulunci kadai babu jihadi to kowace irin kazanta za a iya wato cikin gidan musulunci kuma ta faɗo ta tace da haka za mu ci gaba da daga inda muka tsaya malam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم na'am بسم الله الرحمن الرحيم mm,
فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم
Allah madaukakin sarki yake cewa fa in tahau fa inna Allaha ghafurur rahim wato idan dai su kafirai masu yaƙar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan sun halu game da kafirci da kuma yaƙar musulunci din sun daina to fa inna Allaha ghafurur rahim hakika Allah mai gafara ne mai jin kai ne ya yafe musu ai kaga kafin ma yaƙi din tun da kan cutarwa sai da na umar Allah ya tsara mashi yadda kafin ya musulunta ya cutar da sahabbai da yawa matuƙa ya wahala kuma hatta sanadiyar ma musulunta tashi ya ji labarin yan uwarsa ta musulunta ya je mijin nata suna karatu da kabbab ibn al-arad sahabi mai daraja yana koya masa karatu suna jin tsarin sahuwar sai da umar suka sanya malamin karkashin gado suka boye shi saboda gudun abin da zai mashi yace ya nuna kuma kuna wani gungoni ya kama mijin da duka ya hau kan ruwan cikin shi yana duka ita kuma sai hamiya da gira islamiyya kishi na musulunci ya kama ta take cewa an musulunta da duk abin da za ka yi tana dukan bayan shi to mahaifin su ya rasu ka san idan mahaifi ya rasu yan uwa wani lokaci suna ƙara zumunci inda na kwarai to da za su ga cewa ya zuwa su kadai ne idan sun gyara kansu in sun bata kansu to da wannan ya taso sai ya gata tana hawaye sai kuma tausayi ya gama shi ya musulunta to amma da Allah da sayyidina Umar ya musulunta duk waɗannan layin sahabban gaba ɗaya duk sai da ya zo ya wuce su in gane ko sai da ya zarto cikin sahabba annabi daga abubakar sai shi radiyallahu anhu shi ma duk dabarar duk iya kokarin da zai ya wuce sayar na abubakar yayi amma ina yayi yayi har ranar da za a yakin ta kuke yace idan dai in kuntu asbiqu abubakar fa hadha al in zan wuce abubakar to a yau ne sai ya raba dukiyar shi biyu ko ya kawo na to sai da na abubakar shi kun me sai ya kawo duka yake sa lafa'atun min abi bakr khairun min ali al-khattab yace sa dai ta Abu Bakar sai family din mu gaba daya ma daga nan ya sallama da haka a takeice duk wanda da yana wani abu mara kyau ya dawo ya tuba Allah ta'ala zai yaje mashi tun daga yakar annabi ma alaihi salatu wassalam ko balantana kuma aiki na zune idan mutum yana da rayuwa to ya sani cewa arzuqu ila al-haqqi khairun min at-tamadi fil batil haka malamai suka ce in ka gano abin da kake kan kuskure ne to ka dawo ka bi gaskiya ya fi maka alkhairi akan ka ci gaba da abin da ka san ba mai kyau bane kila wani na dade ina yi ko idan na bari za a yi man dariya ko za a ce na gaza da Allah akwai da arabin da ba gaskiyayye ba sai da wanda Allah bai so ya gajiyar da shi ba ka jira da awar cewa ba zan daina kaza ba kar a ce na gaza kai ta wahalar da kanka mm kai abin da shine mafita sai ka gare ma Allah cewa yi fa inin hau idan sun hadu sun daina yakar annabi sun daina kafirci fa inna Allah ghafurur rahim Allah ta'ala mai gafara ne mai jin kai ne a gare su na'am
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله na'am
فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
Allah madaukakin sarki yake cewa wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah fa in intahaw fala udwana illa 'ala adh-dhalimin wa qatiluhum ku yi ta yaƙar kafirai ta dukkan hanyoyin da za ku iya yaƙar su ina fata an gano wannan ku yi ta yaƙar su ta dukkan hanyoyi ba sun taɓa kani ba duk ta inda suka bullo kuma ku billo ta wannan bangaren yanzu ba sun billo ta bangaren shirya gasa iri-iri ta kwallaye da abubuwa na shagala iri-iri in yanzu ka sai jam ila kuma ba za ka iya sanin adadin jam din da ke cikin wannan waya din ba to irin wannan musulmai su ma su rika kirkira abubuwa da za su rike al'ummar su kan addini idan waɗancan sun yi tashoshi na yaɗa fasadi ko na baza ko ta wani shelana musulmai su kuma su buɗe tashoshi na koyar da alƙur'ani da koyar da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da shirya gasa kan lamarin addini ta yadda za su ɗauki hankalin mai san shirya zuwa ga wancan al'amari ta kowace hanya ku yaƙe su kuma duk ta inda suka biyo kuma ku bi wata bangaren ku yake su hatta la takuna fitnatun har sai ya kasance babu wata fitina game da yan uwa musulmi ta bangaren su ina fata an gano wannan kuma yana da cikin ma'anonin wannan ayar wannan fitinatun din kuma ana fassara ta da kafirci din ai da ma shi kafircin nasu shine ke zamowa fitina ga mu'minai din in ma ya zamto gaya ko kuma in ma ya zamto me wasila duk kowanne ka dauka har sai yadda kafirci ba zai kasance ba idan ba kafircin za a fitinin muminan ne ba za a fitine su ba haka nan kuma in ka fassara shi da fitinar da suke wa muminan ai gaya kenan in suna da kafircin shine zai kai su zuwa ga su fitinin muminai din shine hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah har sai ya kasance addini gaba daya ya zama na Allah to amma jama'a mu sani cewa Allah kuma bai shirya haka ba kaga an ce wa amruhu yugayiru irada idan Allah ya umarni wasu lokuta suna kishiyanta irada ta kuma misali ya ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum ai umarni ne ya ku mutane ku bauta wa ubangijin ku amma kuma a wata aya yace innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun ya ce wasu ba za su imani ba ko a yi masa wa'azi ko ba a yi masa wa'azi ba amma kuma nan gashi ya yi umarni ya ce kowa ya bauta wa Allah ashe kaga umarninsa daban iradarsa kuma daban shi umarninsa zai faɗa cewa kowa ya yi amma nufinsa kuma ya kaddaro iya waɗanda su kadai za su ina fata an gano wannan zakar Allah ya ce wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun umarni ne amma irada kuma ta gwada cewa walakin na aksar nasu la yu'minuna ai mafi yawancin mutane ba za su yi imani mafi yawancin mutane babu lokacin da za a ce a wannan duniyar musulmai sun fi kafirai yawa ba a taɓa yi ba kun ba za a yi ba eh dai a wata ƙasa amma a ce a duniya gaba daya a ce musulmai a'a ai aya tana nan tana aiki walakin na aksar nasi la yu'minuna nan tana nan mafi yawancin mutane ba za su zama musulmai masu imani to amma haka nan za a yi kai din wa qatiluhum haka nan duk inda suka biyo a biyo tana amma ya kula hiru lillah lokacin da za a yi haka shine daidai fadin mai fada wato idan annabi Isa ya zo alaihi salatu wassalam shi ma din ba hakan za a yi ba in annabi Isa ya zo duk wani kafiri idan ya ji numfashin annabi Isa sai ya mutu duka hadisi yanzu ina tunanin na muslim sirri ya lissari kuma numfashinsa yana kaiwa ƙarshen inda idansa ya kai duk iya inda ya hango to numfashin zai kai kuma duk wani kafiri da da ya ji ƙanshin shi zai mutu take nan take to kuma za a dinga bauta wa Allah Allah ya maido albarkar ƙasa a samu amfanin gona al'amura su kyautata to daga nan kuma sai annabi isa bayan Allah ta'ala ya ɗauki rayuwarsa kuma sai a dawo al'amura su gaba da lalacewa har sai ya mutu duk duniya gaba ɗaya babu babu babu mai cewa Allah haka manzo Allah ya bada la taquma sa'atu hatta la me la yuzadu man yaqulu Allah Allah ba alƙiyawa ba za ta tashi ba har sai ya mutu ba za a samu mutumin da ke kira sunan Allah ba za a rika yin zina a fili haka hadisi ya zo da shi a rika shaidanci a sha giya ai komai na fasadi maulana kai ibrahim yana cewa idza lam yakun man yazkuru allah zalzalat zalazil sa'atin wa nadal mu'azzim idan ya kasance ba mai ambatan allah kowa ya zama shaidanin kansa duka to shikenan yanzu sai girgizar tashi alkiyama kuma sai ta zo sai kawai israfil ya busa kaushi kenan duniya ta tashi kuma kenan to zaka ta allah allah ta'ala ce hatta la takuna fitnatun har sai yadda kafirci ba zai kasance ba wa yakuna dinu lillah kuma addini ya zanto na Allah ku haka za ku yi kuma abin ba zai zama haka din ba bayanin tawo idan sun hadu game da kafirci fala udwana illa ala zalimi to yanzu kuma a zauna da su lafiya babu maganar ƙetare iyaka sai akan azzalimai kawai kowa mutum ya kashe in dai ya musulunta ba ta da matsala da shi ba shi ne fadin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam yadhaku Allah ta'ala ila rajulaini ranar lahira a aljanna ma bayan an shiga aljanna Allah zai yi dariya irin dariya da ta dace da girman sa ba musan irin ba zai yi dariya ga mutum biyu ya qatulu ahaduhuma sahibahu fa yadkhula aljanna ɗaya daga cikin su ya kashe ɗaya a wajen jihadi kuma duk da su shiga aljanna sai manzo Allah ya ce yadda abin zai faru shi wannan yana ganin ya je jihadi fi sabilillah ya je yakar waɗancan kafirai har wani kafiri ya kashe shi an gane kaga musulmanin da aka ce mene shahada ko shikenan ya mutu kaga duk wanda ya shahada ai bai san abin da ke faruwa cikin duniyar nan ba to shi wancan kafirin sai kuma Allah ta'ala ya tarfa magarin sa nono he musulunta kuma shi ma sai ya je jihadi sai aka kashe shi to ranar lahira shi wancan da aka fara kashewa ya san a matsayin wani kafiri shi ya kashe shi kuma sai ya gashi a cikin aljanna ta haka maza a yan kallo kallo kan ma'ana me ya shigo da kai shi ya san shi ya kashe shi wajen jihadi kuma ga shi ya gashi a aljanna to shi kuma Allah ta'ala zai mashi zai masa dariya amma dariya da ta dace da girman sa ba irin dariya irin kamun ba domin tsohon Allah ba irin namun bane duka koda da haka idan sun halittun bar kafirci fala udwana illa ala zalimin ba magana wata ƙetar iyaka sai dai akan azzalim ina fata an gane wannan akwai inda za a gane musulun yana yana yafa komai da ya faru kafin sa sayyidina hamza sayyidu shuhada babban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ai mun ga dai kokarin da yayi a yakin badar ya kashe manyan kafirai sosai ranar uhudin ma ya kakkashe sosai amma kuma kaddara ta sanya wani bakin bawa dama shi abin da ya zo kashe sayyidina na hamza kawai dan a yanta shi kuma ya samu kudi ya jiwa mai bashi ya kashe shi wannan bawa ana ce mashi wahashi bayan ya haka manzo Allah ya ya yi bakin ciki kwarai da kashe sayyidina na hamza to amma wahashi din nan daga baya fa zuwa yayin musulunta zuwa yayin musulunta kuma manzo Allah ya karbe shi duk da cewa shi ya kashe sayar da hamza amma manzon Allah ya yafe mashi sai dai to abinda manzon Allah ya saboda tsananin yadda manzon Allah ke san sayar da hamza sai yake cewa wa ashi law law istata an tugayyiba anni wa haka haza la kana afdal ita ni dai ban cika san yana da ganin ka ba gaskiya saboda ni in na ga sai in ji hamza ya faɗo min a rai da za ka in dan dena ganin ka da ya fi min sauki amma dai tsakanin shi da Allah lafiya lau ne an karbe shi ya musulunta yana ta ibadarsa amma shi wannan ta da hankalin annabi duk da ya ga sai tuno hamza ita ita da Allah ka daina zuwa inda zarra ya ganin ka daga bayanan ta hu la udwana illa ala zalimin asharul haram الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدل عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدل عليكم na'am واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين Allahu akbar Allah ta'ala yana cewa ash-shahrul haram bi ash-shahril harami wal hurumatu qisas فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين الله تعالى yana cewa ashhar al-haram bi shahr al-haram wata mai alfarma da za a yake ku a cikin sa bi shahr al-haram sakamakon shi shine kuma kurama ya kadda aka yi muku a cikin wata mai alfarma din ba yadda za a yi musulunci kamar yadda na faɗa jiya ba ba gidajen addini bane ka zo mutum yana kallon ka wai dan wata mai alfarma ne an haramta yaki kawai ka kama so ka mai makami ya kalle ka kawai ina in ji aka yaƙe su a wata mai alfarma sakamakon shine su kuma ku bai da martani a cikin wata mai alfarma da wal hurumatu qisas ai al alfarma ramuwa ake a kan su wannan hayyar tana da wal hurumatu qisas akwai wata magana ne ban dariya kuma gaskiya ce khalifa Allah ta'ala ya tsige shi mun haɗu da shi a maulidi nan layin mahauta yana karatu kan irin waɗannan abubuwan na alhuruma da kisa cewar idan mutum ya zo ya ci ma mutum ce kana iya rama sai dai karka wuce iya abin da ya ma sai yake faɗin wata magana ake ta dariya a gurin yace kun gani ni a da kuke gani na tsoho ko da ci da so yace wallahi da wani zai zo ya zage shi wa aljini ma da ina zage uban shi wallahi haka ya faɗa karara yace ka zo haka nan kawai da baka bagi shi an aiki da mahaifinka ko yace wallahi rama ba dai daga baya ai zuru amma dai sai na rama to ba nan yi bane ai la yuhibbu Allahu al-zahara bis-su'i min al-qawli min illa man zulim wanda aka zalunta aka fara ciwo mutunci idan ya rama daidai abin da ake masa a hadisi ma ya zo karara ba shi da laifin komai wanda ya zo ya zagi mahaifinka sai karama ya zagi mahaifinsa sau biyu sai baka zagi mahaifinka ba saboda kai martani ka maida ba zalunta shi kai ba shi shine dan ta'adda ya fara zagin babanka ya kuma jaza kai kuma karama da ka zagin dukkan baban shi ne gaba da amma da a zai zagi babanka sai ka zagi baban shi kuma ka zagi mahaifiyarsa to yanzu kai kuma ka zagi mahaifiyarka saboda shi bai zagi mahaifiyarsa mahaifiyarsa ba a gane yadda an yi saboda haka Allah ta'ala na cewa ولمن ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل wanda ramawa ya bayan an zalunce shi waɗannan babu wata hanya ta zargi a kansu amma inna mastabilu ala alladhina yuzlimuna an-nas ai hanyar zargi tana kan wanda su ne suka zalunci mutane wanda ya fara ke sako da wani lokaci ma yake cewa wal badiu azlam wal badiu azlam wanda ya fara wani abu na ta'addanci shine azzali ba wanda ya rama shi wanda ya rama kare kansa ba zalunci ba da haka a shaharul haram bi shaharul haram wata mai alfarman da aka yake su a ciki sakamakon shi bi shaharul haram kuma idan martani cikin wata mai alfarma ba matsala wal hurumati kitab alfarmomi ramuwa ne fa man yatada alaikum duk wanda ya ta'addanci a dai a gare ku fa atadu alaihi bi misli ma atada alaikum to kuma ku yi mashi sakamakon ta'addancin haka ba a fasara aya kar a ce ku yi ta'addanci in mutum ya haka tsaka bai yi karatu wajen malamai bane gaskiya fa man yatada alaikum wanda ya ta'addanci a gare ku fa atadu alaihi kuma ku maida mai sakamakon ta'addancin shine ma'anar haka an ce haka ne saboda kawai wato ainihin a domin a yi kalmomi iri ɗaya dimitri ma ta za'a alaikum gwargwadon abin da ya ci na ta'addanci a kanku shi ne fa mani ta za'a alaikum fa ta zuwa alaihi dimitri ma ta za'a alaikum wattaqullaha wa'lamu anna allaha ma'al muttaqin ku ji tsoron Allah ku sani cewar Allah yana nan tare da masu jin tsoron Allah wata rana ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce wa sahabbai inna min akbaril kaba'ir an yal'ana ar-rajul walidayhi yana daga mafi girman manyan zunubai mutum ya zo ya tsine wa mahaifansa qalu ya rasulullah wa kayfa yal'anu ar-rajul walidayhi suka ce ya manzo Allah ta yaya mutum zai la'anci iyayensa sai manzo Allah ya ce yasubbu ar-rajul abar rajul mutum zai zagi baban wani mutum fa yasubbu abahu shi ma sai wanda din ya zagi baban wansa fa yasubbu ummuhu kuma sai ya zagi mahaifiyarsa wa yasubbu ummuhu shi ma wancan ya zagi mahaifiyarsa shi ne mutum ya zagi mahaifiyarsa ke ya zagi babansa ya zagi mahaifiyarsa amma a gane wanda ya fara shi ne fa mai zagi ba fa wanda ya rama ba shi wanda ya rama shi sai idan ya ƙetare iyaka haka manzo Allah ya faɗa almustabbani ma qala fa'ala al-fadi'i hatta ya'tadi al-mazlum duk waɗanda suka zo suna zage zage duk abin da suka faɗa laifin yana kan wanda ya fara hatta ya'tadi al-mazlum har sai wanda aka zalunta sai in ya ketare iyaka tukuna sannan shi ma sai a fara rubuta mashi nashi daga ko wajen jihadi ko inda ba jihadi ba فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين وانفقوا
وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نعم وأحسنوا إن الله يحب المحسنين الله اكبر الله تعالى هنا سوى وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة واهتنوا ان الله يحب المحسنين وانفقوا في سبيل الله كما ku rika ciyar da dukiyarku a hanyar Allah duk wata hanya ta Allah ku rika ciyar da dukiyarku a wajen ba asara ba ne domin addinin musuluncin nan mu gane cewa bai tafi ba sai ta sanadiyar infaki sai an kwanta ta kunkuna an fito da kudade an fitar da mako an sanya san addinin ya shige gaba sannan yake ci gaba domin tun daga da har yanzu wannan infakin da shi ake tuntuɗa musulunci ya je inda zai kai ina fata an gane wannan damke hannu game da cewa inda ya kamata a yi hali ne na munafikai su ne suke cewa هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله ne hatta yanfaku kar mu ba su komai har sai sun gaba sun tarwata munafikai ke fadan haka da yan uwansu game da taimakon musulunci so a kyala sabon a bar su in suka sha wahala ai sa tarwata to amma siyarwa din nan kamar yadda na faɗa da ita addinin musulunci ya karbabu kaga na farko dai ba za a taimaka mai ba sai da ne sai da kuɗi ko idan za a tafi yaƙi mutane da Allah za su ci abinci ko ba za su ci ba za su hau abubuwan hawa ko ba za su hau ba da sauransu da haka siyarwa din nan mafi yawancin gurare za ka dan ce wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum sannan wa anfusikum ku yi jihadi din da dukiyoyinku da kuma me ainihin rayukan suraka da ya dada da yanzu duk harkar da daga ta ci gaba to wanda ke wa'anda suke kula da harkar sun kwanci da kunkunan su suna hidimta ma wannan harkar amma da zarar an yi haka to ka ce kowace harka sai ga sun ta mutu ta lalace ba inda za ta sun za ga musuluncin ma gaba da Allah ta yi wa an fiku an gane ko inda kuna so ya ci gaba ya je duk inda zai kai sai kun ciyar yanzu akwai wani mutum a jamhuriyar Benin yake duk inda ga wani TV mai suna Sunna TV ko kaji Sunna TV Kano ko Sunna TV Yaroba ko Sunna TV Sabana ko wace ce ya kai wajen guda goma duk mutum da yake kashe kuɗin shi wajen waɗannan abubuwa ana karantar da mutane addini da yarurruka daban-daban inda ya yi ruwa za a za a san addinin ta wannan hanyoyin inda ya makale fa za ba za a sani ba to saboda haka nasiha ce ga kowa kar ka ce kuma ai sai masu kuɗi a'a kowa da yadda abin da zai iya yi wanda yake da su da yawa ya fito da su da yawa ya yi hidimar addini wanda yake da su madaidaita ya hito da madaidaita ya hidimar addini wanda yake da kaɗan ma ha, lokacin za a tafi yakin tabuka da muka ce abubakar ya ba da dukiyarsa duka umar ya ba da rage radiyallahu anhu ma a daidai lokacin wato ya suna wannan sahabi ibnu kaisama shi kuma alkama sai ya ɗauko girgizin tiya ɗaya ya zo wajen annabi ya ce ni kuma gasawa kuma annabi ya karba ya masa addu'a saboda shi iya karfin sa kenan bai ce to ayin kala kala ga su Abubakar sun bada da yawa a sai dauko shi ma nashi ya zo ya kawo ina ba san gano wannan da to an bi kufi sabilillahi magana ce mai fadin gaske jarkar da kuke yi ta addini in kuna so ta ci gaba sai kun kwanta aljihun idan ba ku kwance ba to ba za ta yi ba kwata kwata ba za ta yi ba wa an bi kufi sabilillahi wala tulqu bi aydikum ila tahaluka kada ku jefa hannayenku zuwa ga halaka nan hannayenku ana nin kawunan kar ku jefa kawunan ku zuwa ga halaka menene halaka din shine ai ta aya tana da sababin sauka ta haka za ka fahimci dalilin ba dai cewa ma'ana ta kare kenan ba wani sahabi Abu Ayyub al-Ansari wanda shine yau manzon Allah masauki a Madina sunan shi Khalid amma an fi sanin shi da Abu Ayyub al-Ansari bari mu dan taba adabin Hausa akwai wata waka ta wancan mal Dr. Adamu dan Maraya to ai yana wata waka ke cewa halabi farin tsoho ko tarihi ya nuna tun zamanin manzon Allah shine fa ya sauke shi halabi farin tsoho to shine Khalid din nan Abu Ayyub al-Ansari kafin shi ba wata sai ya halal makon Khalid to shi yake cewa martani ya mai damu wasu wasu ne lokacin da aka zo yaƙi zamanin sayyidina Umar wani mutum mai zarumta ya zo ya kukan kura ya shiga cikin rundunar rumawa ki dinga kashe kafin da aka kashe shi mutane suna ga kayya ya halakar da kai ya je kai shi halaka Abu Ayyub al-Ansari ya ce a'a wannan bai bai je kai shi halaka ba halaka ba mu mutanen Madina kan mu aka saukar da wannan aya kuma ku tsaya ku ji dalilin saukar da ita yace bayan an yi jihadi da yawa musulunci yayi karfi sai muke cewa kai ai ya kamata kuma yanzu mu dan dawo a dan kyale jihadin nan kuma a dan dawo a dan yi shagali haka a dan gyara al'amura na duniya a dan huta sai Allah ta'ala ya saukar da wannan a zamanin manzo Allah shuru an biku fi sabilillah ba magana a shan take a ce za a wasu gyare-gyare na al'amuran duniya jihadin a ci gaba da siyarwa wajen jihadin kuma wala tulqu bi adiku ila tahaluka din nan yace didda mu ake kar kar mu je ga wannan mu zuwa ga halaka shine barin jihadi dan da mun bar jihadin to mun halaka a wajen Allah ko mun halaka a duniya sa makiya za su karauba akan mu su dawo su yaƙe mu su halakar da mu yace kun ji ba irin wanda yayi jihadi ya tsarga rundunar ruma ba kan su take wannan magana ba wannan aya da haka an ji yadda komin yawan kafirai idan mutum ya fada musu da zarumta ba za a ce ya je bakan shahadata ba akwai ma makaho wannan abdullahi bin ummi maktumin makaho mai daraja na zamanin manzon Allah wanda idan manzon Allah zai tafi jihadi sai ya bashi ya rawato shine limani na Madina so da yawa an yi haka to shi bayan wafatin ma'aiki alaihi salatu wassalam ana jihadi zamanin Abubakar ko Umar na shafa'a sai ya ga musabai suna guduwa sai ya ce kai da shi ba da shi da Salim Maula Abi Huzaifa shi Abdullahi bin Ummi Maktunin makaho ne baya gani sai ce to kun san abin da za a yi tunda ku kuna gani har kuna guduwa ni a bani manyan makamai a hannuna ku sa ni gaba ni ban ma gani ba da sana'a ga wani wanda ya zo zai zai sare ni ana bashi daga nan ko kuma sai ku rika yin koyi ne kuma kila idan kafiran sai ga gashi duk yawan su suna ta kurare amma na taho kawai kila za su firgita to ba san ni ko ba na ganin su ba hakan aka yi dai a wannan yaki ya tara shi kuma salim da yaga ana gudu ya ce kai ma haka za nu qatilu ma'a rasulillah ba haka muke yaki ba tare da manzon Allah sai yasa ya tona rami sai ya shige yasa a dawo ta azuri ya tsaya a haka ya ci gaba da tsari mana ko ya sai gudu ma ba zai iya guduwa ba ya kashe mutane da yawa ya mutu jina-jina sannan daga baya shi ma ya yi shahada salim maula abi wa zaifa da aka a takaice ne kokari wajen jihadi ba jefa kai zuwa ga halaka ba kuma kowane irin kokari a addini ba jefa kai bane zuwa ga halaka ina fata an gano wannan wala tulqu bi adikum ila ila tahaluka wa atinu ku kyautata tsakaninku da Allah ta hanyar bauta mai da tattance bauta gare shi kuma ku kyautata zuwa ga halittu ta hanyar wato baiwa kowane ma'aboci haƙƙinsa inna Allah yuhibbul muhsinin hakika Allah ta'ala yana son masu kyautatawa Allah ta'ala ta sanya mu zama da cikin masu kyautatawa to wannan al'amuran da suka shafi jihadi kenan yanzu kuma suratul baqara za ta ja mu ta tafi da mu zuwa abin da ya shafi hajji da rukunansa da abubuwan da aka hana da wasu abubuwan da aikin hajji ya tattaro shi shine yanzu zamu shiga cikin na muslim
وأتموا الحج والعمرة لله na'am فإن احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله na'am فمن كان منكم مريضا أو به أذى أو به أذى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك na'am فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي kamar lam yajid فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم na'am تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب
Allahu akbar Allah ta'ala yana cewa wa atuwa wa atimmul hajj wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara min al hajj wa la taliqu ru'usakum hatta yablugha al hadi mahilla ko faman kana minkum maridan aw bihi adan min ra'atihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ila al hajj famastaysara min al hajj فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب وأن آية كما يجب أن تجيك تتصور كائمة جنة عيد الحج amma sai dai mu tafi da ita gwargwadon yadda tafsirin ya yiwu kawai saboda tana da hali gwarai Allah ta'ala ce wa atimmul hajja wal umrata lillah ku cika aikin hajji ku cika shi sosai yadda aka yi umarni da shi wanda yana gwada duk wanda zai tafi aikin hajji ya tambayi malamai kuwa kar ka je ka kashe kuɗin ka kai hadisi ka dawo shi Allah cewa a cika shi sosai yadda shari'a ta nuna ga yadda ake yi komi yana da ka'idarsa duka tun daga lokacin da za ka bar garinku ka hau jirgi tun daga lokacin ka shiga cikin maniyanci ina fata kai tun ma lokacin da ka fara ajiyar kuɗi domin duk aikin hajjin da ka yi shi ba dan Allah ba dan ka dawo a rika cewa ai alhaji alhaji alhaji to sannan alhaji ba lada amma kana cewa alhaji alhaji amma tunda ba dan Allah kai ba dan a rika fadin alhaji alhaji ne to an ce din alhajin alhajin amma kai zero ne ba ka da ladan aikin haji kaga tun daga nan wani babban aiki ne gwagwarmaya da zuciyarka cewa dan Allah za ka je ka yi shi wa atimmul hajj ku cika aikin hajji sosai wal umrata sannan ita ma umara ku cika ta sosai lillahi domin Allah ba dan a ce muku alhaji ba ba dan a ce ai ya taba zuwa umara ba dan Allah kawai to shi aikin hajjin nan a musulunci me matsayinsa matsayinsa rukuni ne ɗaya daga cikin rukunan musulunci guda biyar da Allah ɗazu wata sallah muka gama ɗazu isha'i ko to yadda ka san sallar isha'i ta fallanta kan mutum ta yau din nan haka idan yana da kuɗin da zai je aikin hajji da kuma lafiyar jiki da abin hawa ya samu haka Allah ya farlanta mai aikin hajji a wannan shekarar in ya ce sai baki bayan a bana yana da damar da za shi to a wajen Allah sunan shi criminal mai laifi dan abin da yake na rukunin musulunci ya sami iko dama Allah ya ce ko man istata ilayhi sabila to shi ya sami iko kuma gashi ya ki zuwa dole a rayuwar mutum yayi so daya aikin hajji duk abin da kuma ya karu a nan sunan shi nafila amma dai idan mutum yana da lafiya da wadata hadisi ya zo cewa duk bayan shekara biyar mutum ya rika maimaita aikin hajjinsa an gane duk bayan shekara biyar wannan yana da kyau amma ba dole bane to shi aikin hajjin nan hadisi ne na aqawu bin hadisin Allah ya kara masa yadda yake cewa manzo Allah ya zo wajen da yake ce ya ayyuhan nas kar farada Allahu alaikum alhajj fahujju ya ku mutane Allah ya farlanta muku aikin hajji duk ku zo ku yi aikin hajji sai a karawa bin habit sai ce ya rasulullah a fi kulli amin ya rasulullah yanzu a kowace shekara sai ne aikin hajjin sai manzo Allah ya shiru a karawa bin habit har su uku yana fadin a kowace shekara sai mun sai manzo Allah ya kisa da bayan ya faɗa su uku shi wancan sai ma'aiki ya kisa law law qultu hala wajabat da na faɗi cewa duk shekara ɗin da a hakan za ta wajaba da duk wani mawadaci duk shekara sai ya je aikin hajji an gane ko amma sai ma'aiki ya alhajju marratan fil umri wa ma zada huwa nafila aikin hajji na farilla so ɗaya duk abin da ya ƙara a kan wannan na nafila ne kawai so da haka wa atimul hajj wal umrata lillah kuma aikin hajji nagartacce manzo Allah ya ce ba shi da wani sakamako sai aljanna kawai kuma da mutum ya dawo zai komo kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi wannan kadan kenan daga daga cikin fadalarsa wanda kuma yake zuwa aikin hajji an ce ba a yakarsa a kai ko mun kuɗi an yi an yi an mai wa'azi an mai nasiha ya ki zuwa to a bar shi da Allah kawai in yi wasa ran da zai mutu ba musulmi zai mutu ba da ka rika ɗauka al'amarin aiki hajji wa wasa ne a rukunin musulunci ne da ka samu dama dole ne sai ka yi ran da za ka mutu man ka lahu ko man ka lahu ziratu wa lam yakun sami fala alayhi an yamuta nasra yahudiyan aw nasraniyan ba matsala ko ya zaba ko dai ya mutu da yahude ko ya mutu ba nasari inda sai na Umar yace domin Allah ta'ala yace wallahi rakisa ala nas hijr baiti man istata ilayhi sabila to me ke gaban nan wa man kafara man kuma ko ace ne wa man lam yahudda wanda bai aiki hajji ba sai ko Allah ce wa man kafara wanda ya kafirta za a gwada ma kin yin aikin hajjin har a mutu ana yi hakan kafirci shine wa man kafara fa inna Allah ganiyun 'anil 'alamin kuma ko a ce wa man lam yahudda sai aka faɗo hukuncin kawai da mutum ya faɗa mawa so da haka umara ita kuma al'umra ila umra daga umara zuwa wata umara din tana kankara zunuban da ke tsakanin wannan da wacce in kai umara a bara sai nan da shekara goma ko ishirin ta ƙara wata to albarkacin waccan da wannan duk zunuban da ke tsakanin su duka za a yi dilitin din su duka za a goge tabarkacin su wannan umara guda biyu kuma ita ma umara din sunna ce su ɗaya a rayuwar mutum in yi su ɗaya ta ishe shi idan kuma Allah ta'ala ya hore mashi sai kai amma fa akwai babban alamar tambaya duk mutumin da wato zai dinga maimaita umarori da yawa abu ne mai kyau alkhairi amma ya zanto ya fita kan haƙoƙa da yawa na kusa da shi suna ce yana ta zuwa umara amma makwasai suna cikin yunwa da talauci da bakin rashin abinci da yunwa wannan ya sai buhunan shinkafa misali an kudin umara ta ga wajen miliyan da ya sai buhunan shinkafa da na masara adadin wannan ya rarraba musu sai ya bi ladan da zai samu wajen umara ta sai dai in zai yi hakan kuma tare da hakan ya tafi umara to nan kaga ya hada alkhairi guda biyu kenan amma matukar zai ta maimaitawa amma yan uwan shi suna cikin bakar wahala an gane danginsa cikin bakin talauci makauta cikin wahala kuma shi kuma sai ya je ya dawo ya je ya dawo ya makan shi fada alkhairi ne amma wani alheri ya fi wani danko ya fi wani kuma dacewa ya a lokaci fa in usirtu Allah ta'ala ya ce idan aka tsare ku ta hanya kala biyu ake tsara mutum bai kai umara ko hajji ba ko al-ihsaru bil aduwi ko al-ihsaru bil maradi rashin lafiya ta buge ka a hanya ta gaza isa musamman ka ga irin tafiyar da gara yanzu in jirgi ya dauke ka tafi an dangara amma tafiyar da kan raƙuma ne an je gari kaza an yada zango rashin lafiya ta buge ka ko kuma makiya sun tarba hanya sun ce ma ga wanda zai wuce umaran nan to kowanne aka yi fa masai sara min alhadai ba kunti sai ku yanka abin da ya sauƙaƙa na daga hadayar da kuka taho da ita a daidai gurin sai ku koma sai dai baɗi sai ku dawo an gane ko manzan Allah ma an mai haka abu da ya hijira na da shekara shida ya taho bayan ya yi mafarkin ya shiga garin makka an yi umara an yi komai ya taho da sahabbai wajen dubu ɗaya da ɗari hudu suka tafi amma makiya suka ce bai yadda ka shiga ba aka zo aka tsuru sai dai ma'aiki ya yanka duk abubuwan yankansa aka juya sai baɗi suka ce a je sannan aka je aka yi to haka ake yi to amma malaman fiqh sun ce wal muhsaru bi aduwin yatahallalu makana yadda manzon Allah ya yake nan duk wanda makiya ne suka karbe shi a hanya a nan inda yake kawai ya warware haramarsa kawai ya yanka ta hada yadda ya zo da ita amma wal muhsaru bi maradin la yuhalliluhu illa al-bayt duk wanda rashin lafiya ce ta tsaida shi a wani gu to a kinkime shi a kai da shi sai ya dangana da Ka'aba sannan za a yi sirri mai haramar a gane wannan hukuncin da aka famar sai sirri min alhajari ka ga hukuncin kala biyu inda makiya ne a inda suka tsare in kuma rashin lafiya ne sai an wuce da mutum ya je Ka'aba ya dangana da nan sannan za a yanka mai hadayar tasa shi da bayin mutuntum fa mastai sirri min alhajari sai Allah ta'ala yake cewa wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha alhadayu mahilla sannan kuma kada ku rika aska gashin kawunan ku har sai idan hadayar nan ta isa gurin yanka in ka je da hadaya kai umara kar ku sake ka aska gashin kanka sai ka yanka wannan hadaya amma idan baka je da hadaya ba to da ka idan umara ce da ka yi dawazin umara ka yi na fadadira da ta biyu ka yi safa da marwa sai ka je ki aski kawai daga nan sai ka tsira haramin shi kenan ka gama umara da aka dan garin maka in ya so kullun zai iya yin umara abu ce mai sauki da aka wala ta hadu rubusakum kar ku atta gashi kawunan ku hatta ya buluga da hadu illa har sai hadaya ta isa mahallinta in kun magana aikin hajji ne dama ran goma ga wata sai an yi jifan shedan an gane ko sannan an yanka hadaya sannan sai a yi aiki wannan tartibin guda uku haka aiki sai Allah ta'ala yake cewa wala ta duku da wasu kuma hatta bulgal hadayin illa sai me faman kana minkum maridan aw bihi adan min ra'atihi wanda ya kasance daga cikin ku ba shi da lafiya sai da lafiya dole sai yayi aji irin yanzu shi lafiya kila kan ne yake wani irin ciwo wanzamai suka ce za a shafa mai wani shafi ko likita ya ce za a shafa mai wani shafi amma sai an addaga shi gashi kuma lokacin aski bai ba aw bihi adamin ra'asi ko kuma yana da wata cuta a kansa ila wani wasu kuraje suka yi to manya manya ko kuma kwarkwata ka sai yanzu aka ce kwarkwata wani sai hango mata ko to ba dai to na to ne amma duk kusan wanda ya zama almanin sa aiki ya san kwarkwata kuwa in ga mutum ya ce bai san kwarkwata ba yana nan da su a gida ya zauna sai bai su ne wannan ba zai san kwarkwata cikin nan amma in ya yi zama almanin sa to ya san kwarkwata ya san tsutsa ko ya san kirci ya san fasau ya san kanta ta aiki da sauransu to wannan Allah ta'ala yake faɗin cewar wanda ke da cuta a kansa kamar ta kwarkwata ta taron masa za mu karanta hadisin ka'ab bin udra to to wannan fafiriyatun ko aw bi azan ra'ati fafiriyatun min siyam aw sadaqatan aw nusuk to zai yi firiya ma'ana ya asta gashin kenan ya asta gashin kan nasa a shafa maganin ko a asta gashin kan dan farfata karabu da shi sai fafiriyatun sai ya yi kansa min siyamin na daga azumi aw sadaqatun ko sadaqa aw nusuk ko kuma yanka a samu dabba a yanka tun daga kan karamar dabba har zuwa garakumi abin da yake da shi duk shi ne auna cikin dinnan ina fata an gane wannan sai Allah ta'ala bayan ya faɗi wannan cewa kafir ya tumi siyamin aw sadaqatin aw nusuk fa idza amintu idan ko kun amintu ba wata matsala kwata kwata to kafin mu wuce fa idza amintu dinnan na ce zan faɗi maka hadisin Ka'ab bin Uzra Sa'ad bin Usra sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Bukhari da Muslim sahihin hadisi Ka'ab bin Usra yace humirtu ila nabi ila nabi sallallahu alaihi wasallam wal ummal yatanasaru fi wajhi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma ara ma ara alwaja'a balaga bika ma ara afatajidu shatan qala la ya rasulullah qala fasum salatata ayyam kaba da uzura ya ce an ɗauke ni rigid an ɗauke ni an kai ni wajen manzo Allah kwarkwata tana ta yawo a fuskata sai manzo Allah da ya gani sai ta kai ban taba ganin ka shiga cikin matsala ba kamar yau ga kwarkwata ta ko ina tana ta yawo gashi kuma an hana a kashe ta ga kuma gashi a kai lokacin aski na umara ko hajji ne hajji ne ma bai yi ba sai manzo Allah ce za ka samu dabba da za ka yanka yace in aka aske wannan gashin aka kawo da barbata sai ce banda ita ya rasulullah sai manzo Allah ce to shikenan a je a aske gashin sai a yi yanka sai sai kai azumin kwana uku kaga siyamin din kan a hadisi manzo Allah ya faɗi cewa ne na kwana uku ne to ita da kafin ita din ma shi ma miskini shi da ake sayarwa ka kowanne miskini guda biyu matsayin azumi daya auna cikin kuma shine tun daga akuya ko tinkiya daga nan har zuwa wancan raƙuma din to Allah ta'ala ta fai za amintu idan ko kun samu aminci ba wani rashin lafiya babu ciwo a kai babu kwarkwata ba komai kamar dai yanzu ai yanzu wanda zai je umara ko aikin hajji ai fai za amintu kun aminci daga wannan ba wannan matsalar sai dai ma idan rashin lafiya ce ita wannan za ta iya faduwa to in ita ce kun samu aminci daga wannan faman tamatta'a bil umrati ila al-hajj ina so a tsaya a bayyana gurin nan da kyau yana da muhimmanci faman tamatta'a bil umrati ila al-hajj duk wanda yayi tamattu'i da umara zuwa hajji famattai sana min al-hajj to lallai sai ya bada abin da ya sauka na daga hadaya to me tamattu'i da umara zuwa ga hajji shine zamu faɗa yanzu a gurgurda amma yadda abin yake duk masu zuwa aikin hajji yanzu a yanzu dai a wannan zamanin an ce kusan duk tamattu'in nan suke yi da haka dole sai ka daina hadaya sai ka sai hadaya kayanka tunda Allah ya ce man tamatta'a bil umrati ila al-hajj fa mastaysara min al-hajj domin ka'ida duk wanda ya tafi da jirgi ya soke su inda zai soke su to dama can za ku yi ni za ku sanya harami ne ku yi niyyar umara gashi ba aikin hajji kuka dai amma za ku yi niyyar umara ne ku yi wanka ku sa harami ku kama labbaik Allahumma labbaik sai ku yi umara idan kun gama umara sai ku dan yi tsaye sai ku sir harami ku mai da kayan gida daga nan sai ku koma masaukan ku na makka ko na an gane ko ku ci gaba da zama a haka har sai ranar takwas ga watan zulhijja sannan sai mutum ya bar masaukinsa ya tafi mina idan ya tafi mina can zai yi sallah azhar dawa da kayi ran tafi da la'asar da magariba da isha'i da asuba an ga ya kwana ke an waye gari tara ga wata ana gama sallah asuba nan sai ku tafi filin arfa dama tara ga wata sai ku je ku tsayuwa arfa in lokacin azhar ya ku hada azhar da al'asar lokaci daya kuma kasaru ko sai dan garin makka ne gashi ko tsakanin makka da minadin bai kai ni san kasar ba amma haka manzo Allah ya karanta za a hada kuma raka'a biyu sai ku ci gaba da tsayuwa arfa amma ba dole sai mikewa ba kar mutum ya dace tsayuwa arfa ya tunanin sai mutum ya mike sai a kana iya mikewa kana iya zaunawa kana iya kwanta kana iya yin bacci ma in ka gaji amma fa idan mutum ya san abin da yake manzo Allah ya ce khairu du'a'i du'a'u yawmi arafa mafificiya addu'a ita ce addu'ar ranar arfa to ina ga kuma a cikin filin arfa kuma haka samu damar da zaka bacci duk wata addu'a a duniya babu kamar ta ranar arfa ko a wanda gari kake kai ta addu'ar abin da kake so a ranar manzo Allah ya ce ba addu'a da ta kai ta balanta na ba ta fita ta ranar arfa to idan aka yi wannan sai a wuce zuwa ga haske rana ta faɗi kana filin arfa ko ranar ta faɗi kuma kar kai magariba a nan filin arfa ba a yi wasu mutane sun fara yin magariba wani mutum ke ya fara yin sallar magariba a filin arfa a zamanin ma'aikin Allah ma'aikin Allah shi ya zo wucewa ya fita filin arfa bayan rana ta faɗi sai manzo Allah ya ce ma wannan mutumi as-salatu amamaka dakatar da sallar nan sallah tana kan gaba da da ganin lokacin ta yayi ba nan ake yin ta ba sai an je san muzdalifa san za a je a yi sallah kuma san ma sai a je a haɗe ta lokacin za a yi ta muzdalifan dare ya fara sai a haɗa magariba da isha'i kuma haka za ka yi ba ruwanka da cewa hai magariba lokacin ta yayi a'a ka ba annabi sanin addini ne shi ya sai kar a yi a nan din kuma kar a yi a hanya sai an je muzdalifa da daddaren za a yi magariba da isha'i a yi magariba rakawa uku dan ita ba a yi mata kaso sai a yi isha'i raka'a biyu sai a kwana a muzdalifa din idan aka kwana a muzdalifa a nan za a tsinci ina faɗin wa aikin hajji yadda yake da tartiban sai a tsinci wato tsakoyi na jifa da za a yi za ka tsinta makoyi da yawa domin ga bakwai ga kuma bakwai su uku na wajen ishirin da ɗaya ko to ishirin da ɗaya su uku sittin da uku to ga kuma bakwai na saba'in ko to iya adadin za ka tsinta tsinta ke nan a muzdalifa idan ka samu saboda su ne za su ishe ka adadin jifan shi ɗan duka wanda za a yi guda saba'in idan ka kwana a muzdalifa sai akwai wani guri da ake ce masa al-mash'ar al-haram kamar yadda zamu karanta nan ga fasrullah inda al-mash'ar al-haram to bayan an yi sallar asuba sai ka je wajen al-mash'ar al-haram a yankin muzdalifa din ne sai kai ta zikiri la ilaha illallah la ilaha illallah kai kai aka Allah ya ce ku ta zikirin Allah a wajen al-mash'ar al-haram to sai gari yayi haske sosai kafin rana ta hudo sai ka bar nan gurin sai ka zagayo mina da safiyar nan sai ka jefi jifan shaidan gurin jifan shaidan zamratul aqaba ita kadai za ka jefa babban gurin jifan shaidan to shi kadai za ka jefa a wannan safiya ta goma ga wata to daga nan shi kenan idan kai haka sai ka je ka samu hadayen ka kayanka sai kai aji duk a wannan ranar sai kuma ka komo makka duk a ranar goma ga wata sai kai tawaful ifaba wanda shine na rukuni duk idan kai sai kai lazala raka'a biyu sai kai tafa da marwa ka gama da waɗannan sai kawai dama kafin ka je maka kai wannan tsawon kana gama wannan jifan shedan din da yankanta da aski sai ka tura harami kawai ka sa kayan gida da kai da harami kun yi bayyana lokacin za ka mafi yawancin wannan dawafin ibada za ka ana yin shi ne babu harami sai kayan gida za ka iska gurin ya cika sosai haka za ka yi ɗawafi guda bakwai guda ukun farko ka ɗan jiƙa yin ɗan sassarfa in ma ba gurin da za ka yi sassarfa ka rika ɗan motsa jikinka haka har ai guda uku sannan sai ai guda huɗun ƙarshe kuma dama za ka yi bakwai aiki a nan gurin kuma ka'aba za ka sanya ta a wato wajen hagu ne kana zagaya ta haka duk idan ka zo wajen wajen alhajar aswad wanda wasu ke cewa gurin shan nono in za ka iya isa gurin ka je ka sumbance shi idan ba za ka iya isa idan ba za ka iya sumbanta ba ka taba shi ku dora hannun a baki in hakan bai yiwu kana ne ka nuna shi kawai sai ka dora hannun a baki haka za ka sai da ka je kuma tsakanin alhajar aswad da arrukun limani sai ka dinga addu'a rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar duk tsakanin nan in ka zabe haka ake haka manzo Allah yake ai alaihi salatu wassalam to bayan ka gama wannan kayi na sallar ka abi kayi safa da marwa sai ka dawo mina sai ka kwana ɗaya in ka kwana ɗaya sha ɗaya ga wata kenan ko to daga nan sai ka bari idan rana ta yi zawali lokacin azhar ne sai ka je ka je karamin gurin jifan shaidan da tsakuwa bakwai mai bi masa tsakuwa bakwai mai bi masa babbar ta ƙarshe tsakuwa bakwai amma waɗannan guda biyun karamin da mai bi masa duk idan duk kuma idan za ka jefa sai ka ce Allahu akbar sannan ka jefa har guda bakwai din in ka jefa karamin gurin jifan shaidan din bayan ka gama sai ka juya ka kalli kibla kai addu'a ka roki duk Allah abin da kake so ta biyu ma haka ta uku kuma babbar idan kai gama jifan kawai sai ka wuce ba za ka yi addu'a a nan ba haka za ka yi sha ɗaya ga wata sha biyu ga wata sha uku ga wata to daga nan sai ka dawo masaukinka na makka sai ka jira ran da za a ce aya ku hito za ku tafi sai ka je kai tawafin ban kwana ake ce mashi shi kenan kuma aiki hajji ya cika ka koma kamar ranar da mahaifiyarka ta haife ka inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka wannan aya jama'a sai ayi hakuri gobe sai mun dauko ta daga farko dan tana da fadi inda inda muka danyi sai mu sai abu da in akwai abubuwan da zamu dan kakkara sai mu kakkara a gurin har sai mu kalle domin har yanzu akwai sauran hukunci kamar in ma da na faɗe shi yanzu an yi umara an yi aikin hajji ban faɗi abubuwan da suka rataye da shi ba dan suna da yawa amma dai wannan ko iya wannan gurin kuka dasa ina masu ɗauka kuka ba wasu za su taimake su wajen aikin hajji su ko iya wannan bayanin daga farko din nan zuwa nan gurin mutum zai samu haske insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya samu dace abubuwan da muka faɗa daidai Allah ka ba mu dada wanda muka faɗe su da kuskure ko rashin sani kuma Allah ka yi mu gafara ka sanar da mu bukatun mu na alkhairi zahirin wa badinan da masu neman addu'o'i a wajen mu duka Allah ke mana sannan kuma magabatan mu da malaman mu Allah ke masu gafara ko kuma Allah ya sa mu sa imani subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin